hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
lokacin da izo aka bashi sanata inda kwankwasa yake baya iya zama idan ya ga sanata rabi musa kwankwasa sun kuyi da kai yake kuma rigima so mun tabi sun kawo goron gayyata mun karba daga nan har 2023 mu zuba mu da ku dan halakka fasa ta tabbata sani garka ejen ne na cin zarafin jam'iyyar apc da jagororin jam'iyyar apc Alhaji Lawan Kyankyan kallele ne na mai girma mataimakin gwamna Nasiru Gawuna damuna baki mugunta.
Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Mai sauraro Assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutun da ka zama tarnaki da ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da kalaman shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ta bakin mai magana da yawun hukumar Wilson Owejaren wanda ya ce cin hanci da rashawa ya yi katutu a tsarin nan na rage raɗaɗin talauci na Social Investment Program wanda gwamnatin tarayya ta faro. Wilson na wannan bayani ne a taron hukumar na sha biyar kan inganta ɗakin bayar da rahotanni da aka yi a talatar nan a Kaduna. Ya kuma ce hatta shirin nan na Anko Barowas na tallafawa manoma akwai jami'an gwamnatin da suke amfani da damar su wajen yin cin hanci hanci da rashawa har ma in za su raba taki suke dura ya shi a ciki su kuma bayar da shi a madadin taki ga manoma dama dai a wannan lokaci a baya an jiyo mai ɗakin shugaban ƙasa hajji aishatu buhari na cewa bata ga komai ba a cikin shirin nan na rage radadin talauci da aka yi a faɗin ƙasar nan wanda gwamnatin tarayya ta ware naira miliyan dubu ɗari biyar ƙarƙashin maryam uwais wanda kuma aka ce aikin yana ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa ne ko da duk da wannan korafi da Aisha Buhari ta yi kan rashin kashe wannan kuɗi mai tarin yawa har kuma ta yi korafi sai ga gwamnatin tarayya ta sake saka naira biliyan dubu ɗari biyar a kasafin kuɗi a shekarar da ta gabata domin ci gaba da ɗorawa kan tsarin. To sai dai a wani rahoto da shafin yanar gizo na Premium Times ya fitar ya nuna cewa mai magana da yawun hukumar EFCC Wilson ya rubuta wata takarda da take nesanta shugaban hukumar EFCC da cewa ya ce akwai cin hanci da rashawa a shirin na rage radadin talauci na Social Investment Program wanda aka shirya kuma aka tsara shi a ofishin mataimakin shugaban kasa farfesa osibanju wilson ya ce misalin da ya bayar ya yi shi ne akan tsarin nan na anko borrowers tsarin da ya ce cike yake da rashawa da cin hanci sabanin yadda aka sauya masa zance aka shigo da mataimakin shugaban kasa wannan da yana zuwa ne a gabar da tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabi a gaban shugabannin duniya a taron majalisar ɗinkin duniya na 74 wanda aka yi a ƙasar Amurka wanda kuma da yake jawabinsa shugaba Buhari ya mika kokensa ga shugabannin duniya kan yunkurin kamfanin nan na P&ID na Birtaniya na karar da ya kai Najeriya na a biya shi dala biliyan tara da kamfanin ya buƙaci Najeriya ta biya shi shugaba Buhari ya shaida wa Majalisar Ɗinkin Duniyar cewa wasu 'yan damfara ne ke neman yi wa Najeriya damfarar wannan kuɗi mai tarin yawa da haka yake an karar da su da su shiga magana domin kawo wa Najeriya ɗauki. Sai dai kamfanin PNID ya kai Najeriya ƙara ne sakamakon rashin cika ƙa'idar yarjejeniya ta aiki da suka kulla tun lokacin gwamnatin jam'iyyar PDP amma abin ya ta'azzara har zuwa wannan lokaci da ta kai kamfanin ya buƙaci Najeriya ta biya shi kuɗin da ya kamata a ce ya samu tun da dai Najeriya ce ta gaza cika ƙa'ida a tsarin yarjejeniyar da suke. Wala Allah irin wannan wannan ce ta sa muka ji Abdullahi Sa Karma na jam'iyyar APC ke cewa su dai sun gaji da irin wannan balahira.
dalili kuwa shine ko na bayarwa rijiya na hanawa kuma gaskiya ba daidai bane mu muna son yan jam'iyya mu zuba ido mu ga ana yin abu ba daidai ba kuma mu zuba ido ba mu zo mu yi kira mu ce a gyara wai alal misali wani abu ne akai ba daidai ba yanzu kaga akwai tsare-tsare na harkan tallafi da ake bayarwa na gona da shauran abubuwa da ya shafi harkan noma da shauransu gwamnati tana iya kokarin ta ta bayar karshe baya zuwa ƙasa ana ba da kala a wannan gurare wanda mu mun sani muna zuwa muna gani asalin manoman da ya kamata a je a basu ba a zuwa ana basu sai mun tafi taro sai mu ga cewa wa'annan mutane da kana ganin su kaga babu alamun noma tare da su ko kaɗan kuma maganar da yake faɗa maka nan yau da ne wani bincike a ƙaramar hukumar ta kai akwai wata makaranta na nan a wata mazaɓa maganar da yake faɗa maka mata da take harkan ciyarwa shi ma wannan wani gaba ne shi ma da yake kira gwamnati a ɗau mataki a kai wata mata da take harkan ciyarwa a wannan makarantar ta rasu maganar da yake faɗa maka nan an tafi kusan shekara ɗaya ba harkan ciyarwa a makarantar da kuma irin wayannan matsaloli haka daban-daban har ta karan kansa su karkar masu ciyarwa din ana matsa musu su dinga kawo wani kuɗi na musamman.
Misal Rosa ya cewa Abdullahi Sakarma ya je wannan karamar hukumar yake tabbatar aiwatar da wannan maganar da zargi nake faɗa maka na rantsa maka za ta ubangiji makoci na mai supervisor ne mai zuwa wannan karamin hukuma aiki confirm ba ƙarya nake faɗa maka ba wannan magana nake maka maka general problem ne nake maka magana ba iya ma wannan karamin hukuma bane a Kano akwai wannan matsalolin da yawa ba daidai bane ƴaƴan mu ake ciyarwa kannayen mu ake ciyarwa yara ne kanana ake ciyarwa kuɗi da ake turowa a ce a ba asalin manoma wai su kuma su kira mutanen da suke so su ba su ba daidai bane tunda kana ikirarin kai dan jam'iyyar APC ne a iya cewa jam'iyyar APC dai ta gaza a jihar Kano kenan bata gaza ba a nawa fahimtan kowane jami'a in ta samu dama ana samun irin wayannan mutane kawai ni ina kira ne na a dau mataki kada a samu daman da za a zo a samu bakin magana nan zuwa zabe mai zuwa ina magana ne akan yanzu mu yi gyara zabe mai zuwa mu cinye zaben mu daga sama har ƙasa to baka ganin cewa kusan waɗannan kalamai da kake yi ku fa 'ya'yan jam'iyyar APC ita ta ce za ta yi irin shugabancin da ba taɓa yin shi a Najeriya ba wannan ba abin 'yan adawa su yi muku dariya ba ne dan jarida kenan mai tambaya maganar da nake faɗa maka nan yan fawa mutum dubu nawa wannan gwamnati suke amfana yan siyasa mutum nawa ne suke amfana ga yanzu muna da ministoci guda biyu a Kano ai akwai abubuwa da gwamnatin ta yi abin da za a yaba mata amma ina magana ne akan a yi gyara a matsayin dan jami'a ina kishin jami'a ta ina so jami'a ta ci gaba da mulki har abada Abdullahi Sakarma kenan a jam'iyyar APC to wannan kenan. Tun bayan da gwamnan Kaduna ya kai ɗansa makarantar gwamnati domin tabbatarwa da duniya cewa ya ɗau tsarin kawo gyara ne a fannin ilimi da yake ganin farawa ta kansa shine tsarin zai tafi yadda ya kamata. Magaji ya lawa ɗan jam'iyyar APC ne da yake ganin cewa ba wai ga gwamnan Kaduna ba kamata ya yi sauran gwamnoni su yi koyi da shi.
saboda haka wannan abu da yi lalle yayi abu mai kyau kuma muna kiran duk wani shugaba da yake Najeriya nan ba ma wai a Kaduna ko Kano ko ina ba da ya dauki wannan salo shine zai kawo haɗin kan Najeriya Najeriya ta tafi Sambet za a zauna da misali dan sarkin Kano a, da dan mai faskare za a zauna da dan sarkin musulmi dan mai garuwa su zauna da dan minista da dan mai sai da karas wannan abu shine ya jawo a baya lokacin da aka bada mulkin kai Najeriya ta samu fahimtar juna 'yan Najeriya suka samu haɗin kai a aka- Najeriya ta samu zama da gindinta a wani lokacin Malam Magaji duda wannan abu da gwamnan Kaduna ya baka ganin wata dabara ce ya bullo da ita duba da harka ce ta siyasa.
mu ko ma gangan ne yayi a ciki mu mun yaba masa saboda ba a samu wanda yayi gangan din irin tasa ba kuma kalma mai kyau ta fi mara kyau saboda haka mu wannan kalmar da yayi mun jinjina masa ko muna masa ma addu'ar idan ma da wasa yake to Allah ya sa ya zama gaske ina so in baya mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shawara tunda an ce kadin Islamu ne shi kuma yana yunkurin ya ga cewar ilimin 'ya'yanmu na talakawa ya kyautata da cewar shi ma ya ɗauki wannan mataki shi da kwamashinoninsu da duk wani wanda yake faɗa aji a jihar Kano su sa 'ya'yansu a makarantar firamare zuwa sakandare su ɗi da 'ya'yanmu wannan shine zai ba da damar da za a samu cikakken haɗin kai Kano da Najeriya gaba ɗaya.
Ai mu ma a nan jihar Kano za a iya cewa hakan ta kusa tabbata. Mai girma gwamnan jihar Kano shi ya ce za a bayar da ilimi kyauta kuma dole.
Kar ki manta fa an ja layi tsakanin 'ya'yan masu kuɗi da hannu in ka duba masu mulki babu 'ya'yansu a firamare babu wani wanda yake na- kusa da su ma a firamare saboda haka sa- mu gauraye da su shine zai sa mu yadda da su su ma su yadda da mu.
magajiya lawa na jam'iyyar APC. To sai dai a nan Kano siyasa ce ke ci gaba da ɗaukar hankali musamman ma da kotunan sauraron ƙorafe-ƙorafe ke ci gaba da hukunci ga waɗanda suka shigar da ƙara domin ƙalubalantar sakamakon zaɓe da hukumar zaɓe ta fitar a wannan makon ma dangane da nasara da 'ya'yan jam'iyyar APC ke ganin sun samu musamman ma a ƙaramar hukumar Gwale da muka ji Auwalu Waro mai zane ja'in ya shigo yana gugar zana ga ɗan uwansu na jam'iyyar APC da ya ƙalubalanci ɗan majalisar na tarayya Honorable Lawan Kyankyan.
wannan abin takaicin da yawa ake kana jam'iyyar apc ka nuna babu wanda ya isa ta ko ina babu wanda basu gaya ma shawara ba amma a cikin tsarin yaƙa tsarin kake yau alhaji lawan kyankyan duk a ƙaramar hukumar gwale duk wanda ya fito takara da ya ji sunansa sai ka ji ya ce ya haƙura aka zo aka tabbatar Allah ya tabbatar ya samu nasara kana fa jam'iyyar maimakon ka bi hukuncin da Allah ya yi sai ka tsaya kana yaƙi da tsarin yau da wannan ido zaka kalli alawan kyankyan da wannan ido zaka kalli ƴaƴan jam'iyyar APC da wannan ido zaka kalli ƙaramar hukumar gwale to baka ganin cewa ya ga cewa akwai waɗansu al'amura da ba su tafi yadda ya kamata ba musamman a zaben da aka gudanar akwai buƙatar cewa ya ɗaukaka ƙara alhaji wannan al'amura mai ibrahim isa rabo yawa al'ummar jihar kano da har ike tunanin jam'iyyar apc za ma ta kalle shi tsari shine ka fito ka taya wanda isa mana nasara murna ka fito ka yi aiki a jam'iyyance ba sai ka fito ba idan lokaci imu za mu fito da kai kamar yadda muka fito da wannan bawan allah ya jagoranci wannan karamar hukumar tamu a mataki na majalisar tarayya yau an ƙara ɗaukan kwamati an ce shine zai taimaka wa wannan shugaban kwamati tsarin shine gaskiya da amana kana ɗaya daga cikin wanda kuke tsaye da 'yan takara ne a ƙaramar hukumar sosai kuwa kai awa ni a matsayina na tsohon dan takara a matsayina kuma na shugaban shugaban kwamitin yaɗa labarai na kwamitin tsaro na mai girma gwamna Abdullahi Umar Gandu.
daman ba al'umma yanki ne suke ganin dacewar mutum su ce tsaya musu takara ba ku yan siyasa kuke damar ku ce ya tsaya muku takara Alhaji mu ne muke ɗora mutum a sikeli mu gaya wa al'umma wannan ya cancanta ko bai cancanta ba. Don haka Ibrahim Isa Rabo bai cancanta da bai fito takara a kowane irin mataki a karamar kuma gwala ba. Domin me yau zaizayar ƙasa ta siyasa ta kama gidan Ibrahim Isa Rabo duk wanda ka sani hadiminsa ne baya tare da shi.
menene rashin cancantarsa rashin cancantarsa rashin iya mu'amala kamar yadda wannan tsohon ya saba yin abubuwa na lashe amai ike zuwa ike yi yau ta tabbata ya zo iya taɓa mai girma jagoran mu mai girma deputy gwamna wanda shine garkuwar gwamnatin jihar Kano ta tabbata sani garka ejan ne na cin zarafin jam'iyyar APC da jagororin jam'iyyar APC Ba wai ga Auwalu Waro mai zane ja'in ba, shi ma dai sarkin yakin Santoriya ta Arewa, Alhaji Sani Garka ɗan Batta na APC ya shigo ne da irin waɗannan kalamai.
alhaji lawan kyankyan an kare shi a kotu ta ɗaya Allah ya bahi nasara an je kotu na biyu Allah ya bahi nasara an je kotun koli a jiya ma Allah ya bahi nasara don haka muke godiya ga Allah kuma ya Allahumma rabbana yanda ka bahi nasarar nan to ubangiji Allah kai majagora har ya zuwa shekara hudun nan yayi lafiya ya gama lafiya dubu biyu da ashirin da uku nan ma muna roƙonka Allah ka maimaita masa ya Allahumma rabbana domin daman da kai muka dogara kuma a gare ka muke neman taimako Wataƙila baba sai mai sauraro ya ce ya kana ɗan ƙaramar hukumar ɗan bata kuma ka shigo ƙaramar hukumar gwali.
aini sarkin yaƙi ne bayan na santoriya ta arewa to da santoriya ta tsakiya da santoriya ta kudu domin lawan kyankyan ja'in wanda bai san shi ba ya san shi wato alhaji lawan kyankyan ɗanlele ne na mai girma janar buhari ɗanlele ne na mai girma abdullahi umar ganduje ganduje gandun aiki kuma ɗanlele ne na mai girma mataimakin gwamna nasiru gawuna damuna baki mugunta audugar limi ba su kowa samu kuma ɗan lele ne na abdullahi abbas ɗan sarki jikan sarki kuma ɗan lele ne na shugaban jam'iyya na ƙaramar hukumar gwale kuma ɗan lele ne na shugaban mulki na ƙaramar hukumar gale kuma ɗan lele ne na jama'a gwale gaba ɗaya mazansu da matansu Ai baba wai da sai a bari 'yan gwalan su zo suna yaba.
ai mu ka san mun yi nehu mun yi prp mun yi santsi mun yi sdp mai doki mun yi ddm sannan muka zo muka kafa pdp tun tana ji sate ko mu halinmu wallahi in dai jam'iyyar mu ɗaya da ni da nake a kano da wanda yake a inugu to yan uwa ne a siyasa Sarkin yakin Santoriya ta Arewa kenan Alhaji Sani Garka ɗan Batta. Dama dai haka siyasa take domin kuwa a irin wannan yanayi ne muka jiyo Shamsu Kura wakilin talaka na jam'iyyar PDP wanda ya shigo yana kalaman tashin tashina da tabbatarwa da duniya cewa su duk wanda yake girmama su a siyasa za su girmama shi. A don haka ne ma suke da mutane a cikin gwamnatin gandujiya waɗanda suke mutuntawa.
mu a siyasa tun mahalukin da yake siyasa yau a jihar Kano da ni da na goda da haƙwaran mu talatin ya ganmu da siyasan mu ya ganmu amma mu ba ma zama butulaye a siyasa kuma ba ma zama ciki mai manta to jiya duk mutumin da ya mana alkhairi komai kankantarsa in Allah ya yarda wannan alkhairin ba za mu manta da shi ba alheri muka yi wa Audu Ganduje ya sake ma igiyar ruwa biyun dare ukun dare ike kiran mu mu kulla kofa ice mu taimaka idan ba mu yi da gaske ba sanata Muhammadu Rabi'u Musa Kwankwaso zai iya bawa Kabiru ga gwamnan Kano domin har takalman sa yake diba a wannan lokaci saboda kasuwar bukata in ba mu yi da gaske ba zai bawa injiniya Rabi'u Sulaiman Bichi muka yi addu'o'i to Allah kuma ya nuna mana cewa ba alheri ne a tafiyarsa ba shi isa yanzu muke gaya wa kowa isa ne ko mai kankantar mutum in yi mana alheri a cikin tsarin gandujiya muna da mutane wanda suke akwai dubuti gwamna Nasiru Yusuf Gawuna akwai Murtala Salan Garo akwai Alin Haruna Makoda lokacin da muke wancan zaman wakafi a tsarin gandujiya su suka tallafe mu su suka taimake mu har ake iya kiran mu mu amsa to yanzu kuma ba za mu zama butulaye ba duk mutumin da ya taba su ko ya taba mutuntakar su a shirye muke da mu zama yan kwana kwana amma a yanzu ba mu da wata alaka da ta siyasa da su ko ta kusa ko ta nesa ya kamata al'umma su sani kuma mu a siyasa ba tsoro muke ba duk mutumin da ya ce mana kule za mu ce masa cas a iya cewa fa abin mamaki ne ga tsohon SA yana yaba ma waɗancan 'ya'yan jam'iyyar APC ko dai ta tabbata dai za ka koma jam'iyyar taka ne gwarzo har abadan abada kar Allah ya nuna mana mana lokacin da za mu zauna mu haɗa tebur ko tafiya ɗaya da Audu Ganduje addu'ar da muke musu wayannan mutane su ma da ishafa musu bakin fenti Allah ya tsamo su su dawo kwankwasiya domin mujahidai ne na siyasa karfa ka manta fa siyasa ba ta da masoyi na dindindin ba ta da maki na dindindin to ai kullum mu muna faɗa shi isa ai wani zubin idan na tuno sanata barau hawaye yake zubo mun lokacin da izo aka bashi sanata wallahi inda kwankwasa yake baya iya zama idan ya ga sanata rabi musa kwankwasa sun kuyi da kai yake amma har yanzu shine wasu yara za su ɗauko shi su dinga haɗa shi da shehin siyasa to ai tun daga nan kasancewa barau ya shiga kusufin siyasa kuma rigima so mun taɓi wallahi sun kawo goron gayyata mun karɓa daga nan har 2023 mu zuba mu da ku ɗan halakka fasa.
Shamsu Kura wakilin talaka na Kwankwasiya. Mu je ga irin ayyukan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauki gabarar aiwatarwa musamman ma a fannin gona. Da gwamnatin ta shagaltu a tsarin nan na appeals da muka jo jami'in gwamnati a fannin gonar Malam Hassan Ibrahim na zayyana irin tsare-tsaren da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta ɗauki gabarar yi domin tallafa wa manoma.
tsarin mun ka ɗauki tumatir shine so muke mu ga an samu hanyoyi da za su bada damar sarrafa shi don mafi yawanci abubuwan da suke damun tumatir in ka ɗauki noman ka zo kan sarrafawa za ka ga cewa a yayin da aka noma tumatir ya fito aka ce ba kasuwa to babu ma'ajiya babu yadda za ka yi da shi sai dai kai asara so wannan shiri so yake ga yaya za a yi mu zauna mu fito da hanyoyi a yanzu magana da muke yi bayani ko kuma tattaunawa ta yi nisa tsakanin mu da wasu kamfanonuka da ke kudancin Najeriya da ma wajen Najeriya haka tattaunawa ta yi nisa tsakanin mu da kamfanin Dangote misali in ka ɗauki kamfanin Dangote Dangote yanzu tattauna ta nisa tsakanin shirin Apis da kamfanin Dangote na cewa Dangote in sun makada tumatirin yawanci su wajen Kano suke hari ko kuma wajen Najeriya kuma makadadan tumatiri suke sayarwa sannan a can za a killace shi a sashi a muzubi to me zai hana mu a nan jihar Kano yayin da kamfanin Dangote ya markada tumatirin shi markadadan tumatirin mu samo mutanen mu mata matasa da mutane masu bukata musamman musamman da sauran al'ummar gari da suke da sha'awa a ba su injina waɗanda za su iya ba da damar wannan markadadan tumatir da Dangote suke markadawa a sashi a mazubi mai kyau wanda zai samu karbuwa a gidaje da kasuwanninmu maimakon mu ringa a sayan tumatir da aka markada a waje wajen Kano aka shigo mana da shi ta wannan hanya mutane da dama su samu sana'a haka zalika in ka dauki shi kansa tumatirin za a iya busar da shi zuwa kauda a sa wannan kauda a leda ya samu karbuwa a kasuwa haka zalika za a iya nika wannan kauda ta tumatir zuwa gari shi ma ya samu karbuwa a wajen mutanenmu kaga harkar ta canza a tare da mutanenmu suke yi na cewa dole kasuwa ana harin Lagos ta kau muna da mutane miliyan goma sha shida kaga muna da dama ta cewa muna da mutanen da in mun gyara mun killata an sashi a mazubi mai kyau zai samu karbuwa a jihar Kano kasuwa ta kyau wanda ya noma ya samu riba rayuwarsa ta kyau haka wanda ya saya ya sarrafa rayuwarsa ta kyau haka wanda ya saya shi ma ya samu sauki domin ba za ka hada tumatirin da aka killata shi aka gyara a jihar Kano ka ce kudin sa ya daidai da wanda aka shigo da shi daga wajen Kano wannan shine burin mu wannan shine manufar shirin a jihar Kano Hassan Ibrahim kenan jami'in gwamnati a aikin gona a nan jihar Kano tun bayan da gidauniyar nan ta kwankwasiya ta kaddamar da shirin nan na fitar da ɗalibai 242 kasashen waje domin yin karatu. Yan hamayya ke bayyana yadda suke kallon wannan yunkuri. Haidar S Sharaɗa ɗan jam'iyyar APC ne da ke biyayya ga tsagin siyasar nan ta mukutariya a ƙaramar hukumar birni da kewaye wanda ya shigo wannan fili yana cewa da sake a wannan shiri.
mun ga muku gido gaci saboda fanshewa zai kowa ya san wannan maganar ya ibo mutane to maganar da kake kwankwasiya foundation din nan ganduja foundation ba sama da shekara hamsin tana nan amma baka tunanin gazawar gwamnatin gandujan ce ina maganar gazawar ganduja ya ce free education ilimi kuma dole a jihar Kano bai ba wani maganar gaza a nan bayan free education din an ce makarantun su je su yi amma ba ba su kayan aiki ba wai ga maka an yi komai an yi budget inda ka shiga yanzu a jihar Kano dalibi yana hukumar ilimin ne yake cewa ba kai garaba wannan ra'ayin ka faɗa kuma kai ma ka dau bangare ne sai ka gaya mana ko kuma yan gidan malam malam da masu kiran mu awa da masu mana tek suna mana to wannan jan kunne muka yi wa kuma wancan tsohon dan kwangilar da shi malam din akan jagoran saboda haka banda darajar bello naira sharaɗa ma billahi lazi abin da zamu yi ku ya fara saboda wannan bellon yana nan kun bashi ba abin da kuke mai shi yake tiritiri da harka gidan malam ma a sharaɗa wai haidar ku da ba ku da mulki a hannu kuma kwazo kuna rigima da mutane ka ga mu abin da muke gaya masa abin da yayi bai kyauta ba kuma mutane suna ta kiran mu suna talandin saboda haka wannan magana dai da muka yi jan kunne ne in kuma ba su daina ba tun dauko da alaba gan mu wallahi kai wancan dan kogunan da ka zo kana maganar wai an turo yara suna maganganu me yasa ba za ka kama suna ba shi wanda ya turo ka kake wannan maganganun shi shekarun nawa a duniya ya kace an turo yara magana ce ta gaskiya wannan jagorancin Allah ne ba da Dr. Muntari Ishak ya kase daga wannan magana nake so na ƙara jinjina mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje irin ayyuka da yake a jihar Kano Allah ya saka mai da alheri da cikak kwana ɗarin sa dai a jihar Kano Allah ya saka mai da alheri kuma magana kotu muna nan muna jira takwas ga wata muna fata mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wannan shari'a da ake shine zai sara insha Allah muna nan muna jira mun kafa mun tsare mun raka mun jira Allah ba gandu da nasara akan haidar s sharaɗa kenan na jam'iyyar apc a karamar kuma birni da kewaye to sai dai ga tsohon sa na makabartu alajiji na goda na ci gaba da ɗorawa kan adawan nan da take tsakaninsu da wani tsagi na jam'iyyar apc tambaya muke muku me ya raba barau da tarauni me ya kai shi kabo kuma maganan nan yaran nan su ne suka tsokano gidan rina ka taba ji bashir shata ka bai magana wanda shi dan asalin ka bane ko ka ji sharfaddini kantun kwari yayi magana abinda muke gaya muku abinda muka tambaye ku ku ansa kullun abinda muke so mu faɗa muna so a tsaya a tsarin siyasa wanda ake yi kuma nasiru isuhu gawuna jikan shehu ne kuma billahi lazi la ilaha illa huwa na tabbatar da cewa asalin da nasiru yusuf gawuna yake da shi a birnin kano ya fi nasu da suke cewa gashi ko jikan waye ko jikan waye Nasir Isu Gawuna idan ka ɗauko asalilinsa jikokin Shehu Usman dan fodiyo ne.
sai gashi lokacin da kake cewa tsaya doron siyasar alajiji na gobe dai ya sauka daga doron siyasa Ba magana sauka daga doron siyasa bane abin da muke gaya musu da yadda Allah babu wani mutum da ya isa ya karɓi kujera abba Allah zai kwato wa abba kujerarsa ya bashi zai hau kujerarsa ya ci gaba da aikin al'umma wannan wa'anda suka zo suka cuci dimokuraɗiyya suka ci amanar dimokuraɗiyya suka wulakantar da dimokuraɗiyya kuma su ce ba za a yi magana ba sun kau kujera haramun suna kai suna abin da bai dace ba dole mu fito mu gaya musu dan zargin da muke yi kujeran nan da suka hau ba ta su bace ai so nake ice billahi lazi la ilaha illa huwa ya ci zabe ni kuma na rantse da girman Allah bai ci wannan zaben ba injiniya Abba Kabir Yusuf shi ya ci zabe kuma muna gaya wa'annan mutanen ko da laifin da Murtala Silan Garo ya mana ai ya janyo akai inconclusive wannan zargin da muke yi ai ba mu ce Murtala Silan Garo bai yi mana laifi bai yi mana laifi amma mu abin da muke faɗe bai taba cewa da kwankwasa ya gaya masa wata bakan magana ba Nasiru Isuhu Gawuna bai taba faɗan bakan magana ba mai girma Ali Abubakar Makoda bai taba faɗan bakan magana alajiji na goda kenan na kwankwasiya hangen dala hangen dala ba shiga birni ba Baki da kuma da wannan ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabiu Ja'in sai kuma Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa. Muzammil Ibrahim Yakas sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.